بهم والخارجون ما تبقناهم الحق بالحق والهادي إلى أولئك المستقيم وعلى آله حق قدره وإسلام عظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأخرجنا من وقائه وافتح علينا بمعرفة الدين وحسن أخلاقنا للجن وقبولنا أولى وقبول فيصل علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل عنك ما ألفته وقبله ويوفق أهله إليه ولا تنكر ولا تعاملين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويا قوم إني أخاف عليكم يوم الساعة
بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا الذي أخاف عليكم يوم السلام أن يكونوا رمضان يخرجون من النار في الأرض يكتب إيمانهم لما يقولون مثلا كذابين أقول شيئا من إيمان فقد تبقى المر موسى فهو ما شئ وقال الذي آمن وأعوذ به أخاف عليكم مثل يوم الأعزاب يخلق تعالى القوم منهم وعالم وحفيظ يخلق من بعدهم ثم تراهم بيون ذرنا من الكفاية يقول ولا تقول لا تدرك علينا وحينا ثم لشينا وحبيب الساعة ذات الساعة فرعون إني أخاف عليكم يوم السلام لكن لم يرد إلى شيء الكلام يرد أن نكر عليك العين يرد أن نكر عليك العين التماسي بحق اليابن أقول لا أقول لشاك يا أمور التناسي لا أمتصور في اليوم وإثبات هذا هو خطة اليوم التناسي أي يوم القيامة رسول يوم لنا القيامة أي يوم يوم التناسي يوم من أجل فكر أي كلام أقول يحصل فيه الدورة تعالى الجنة أصحاب النار كذا الجنة تكون وتموت يحصل لنا الجنة فيها في الجنة فمثل سورة الأعراف لنا وقفنا ذلك ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أم قد وجدنا ما وعد ربنا حقا قل قالوا نعم هل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فعلمنا حضور الله رسول الله على الظالمين شنو يقولون أكثر وكما أكثر ونا شنو يقولون وكما يقولون وكما الجنة فنادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أكيدوا علينا من الله يوم الله ولدكم الله جمع الجنة كنا كلا خمسة كل كما كنا كلا جمع الجنة والنجاح في السعادة وكنا كلا لأجل لا سعادة على الله من أهل هذا معه تعالى الجنة وأجل ما سأل الدين أشير كل جبال والشقاوة لأهلها da kuma kiran da za a yi wa ba abokan siya su da ‘yan wuta wa bai hada wata wannan. Ma mu kawai su ƙunmaru wa bai da zai ka an yi tuzo da an yi nada ya da kwamfutar shi da aiki na yadda ake a wajen yini. Ala inda fulanin da ina sa'alikan layi ta fa'ala abada. Mala'iku za su dinga shelantawa suna cewa ala ku saurara inna fulana lalle wane hakika wane da inda sa'adatan ya yi arziki arziki da layi ta fara abada da zai iya shi da layi ta har abada wa fulana shi ke shakawata layi an da aga abada za a ji kuma su layi shi kuma ya kiyace iyar da ba zai taɓa albuka ba za ta har abada wa ayyuka ya shi ne da kuma zai kuma za a yi kira lokacin da aka da za a yanka mutuwa idan ɗan aljanna suka tabbata a aljanna yan wuta suka tabbata a wuta وما أقول كمتوى عشان ينادى الجنة عينك lokacin da aka yanka mutuwan nan yan allama suka tabbatar za su da wanda a aljanna ba su mutuwa yan wuta ma suka tabbatar da cewa za su da wanda a wuta ba su mutuwa to sai an ce na ce ya ahlul jannati kunutu bila mutu ya ku yan aljanna ku dawwama a cikin aljanna bila mutu ba tare da mutuwa ba wa ya ahlul jannati ya ku yan wuta kunutu bila mutu karuwar ma'aunin ba tare da mutuwa duk yana cikin kiraye-kiraye da za a yi a wannan rana wa an yi nazi mumini mumini ne shi ma zai duka kiran jan uwar na cewa a umu da muke tabiya ya ku ɗan uwana da abokai na ku zo ku karanta littafi na ku ga irin sakamakon da na samu yana murna misalin wannan kamar a rayuwar duniya mutum ya ji ya yi digiri ya samu sarkilar ya karɓo shahada kaga duk wanda ya gano maka yake ga famina abu da na samu yana ya nuna wa iyaye da yan uwa da abokan arziki wallahi kafin shi kuma kafin yana kira ya laifa ni dan ku da kitabiya kina cewa kai tona ina ma da ba a ba da wannan littafi na hawa don misali ya gama jami'a ya samu takkilat lowa to baya so ma ya nuna baya so ma a san cewa ya samu wannan shahada to haka misalin lahira take dan aljanna yana kiran yan waga da kan arziki ha ku kira ku kitabi ku zo ku karanta littafi na ku ga abin da na samu sai kuma kaje yana cewa ya ga ku da ku ta kitabi yana kai gona ina ma da ba da wannan littafi na hawa la yukadu takira kan wala kabiratan illa ahsa littafi da baya barin alamun jirgi ko dabba sai ya kiyaye وأن ينادي بعض الظالمين بعض الظلمين والصبور هكذا شاف الظالمين كاملين تدعون الصبور بعض ذلك الشرع وين من الصبور يقول الصلاة دائما القيامة وكل شيء وحيد لكم ثم قبل عذاب وكل دعوه فهذه الأمور وأنا الأمور على الشرع الشرعي كلها تقول في هذا اليوم تذكر ذات القوى والنلال شيء فعل الشرع اليوم الثلاث لا من شرعي شرعي ذاك الكلا إرجل ويوم تولون
يوم تولون مؤتمرين ما لكم من الله من عاصم نعم ومن يضلل الله فما له من هاد نعم يوم تولون مدبرين يوم تولون مدبرين يوم التناد أي ومن لا ناس أسلم شرعي شرعي lokacin wanzuwa da shi da ranar da wanzuwa kuke juyawa ko kakirai duk jini da kuna ba su ba da baya an ɗauki da misali daga gurin tsayuwar da zai misali kila gari zuwa ta wuta bayan an gama misali an yi ta wani lokacin cewa za a ɗauka wuta to a lokacin da lafi za ku kora su su juyo da sauran misali zuwa wuta to a wannan rana Allah ya ba da kuɗin Allah ya yi ba ku da wani mai kariya daga azabar Allah a wannan rana. Wani mutumin da wata duk wanda Allah ya batar to kama da wani harin bayan da wani shiryarwa. Saboda haka ne kajirai a ranar lahira da za su samu masu shirya da kai da mafata ya ce kasa a kan. Wani wanda ya ce an kwanci da misali gidan na. Ai da an nan domin su kajirai za su tafi da jiran na idan suka ciwo a kwakwakan wuta. azubarin za su juya baya har da suna suna neman gida wala ya su kada da suna na kada ne ba su zo wani yanki ba daga cikin ɓangarorin alkiyama in na wani wani mala'ika da sun samu mala'iku su kofar koma sun yi fasu sauru da duk inda suka zo a yanki wajen su zo ila makani zuwa ƙasar sun su wuraren su da aka ce da su a wajen misali kamar yadda a wata aya yake cewa يقول الكاذب يوم يوم عين المطر إذا الكاذب يوم دعما لنا لمن كل يفقه ولا يكون فيقول لك يزاول يفايت الحيوة لأن يقول لا يفقه يبا لمن كل كل إن يقول الشيخ يقول ولا يكون فيفايت الحيوة فيمشي إلى مقامه لكن عين المطر يوم جنازة فهو يوم كل فمن هذا ما يكون من الله من عاجبه أو أن لا يكون a kuma za ku da wani mai kare ku daga azabar Allah ومن يكون له الظلم لئلا يقدر فما له من حق غير وجد في يده نعم
ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب نعم أيها الأخوة قد جاءكم يوسف من قبل والله حقيقة يأخذ بإسرائيل الذي يأخذ ويأخذ من قبل تلك اليوم عنده موسى وهو يوسف يأخذ aka ce wannan yusufun akwai maganganu a kansa annabi yusufa ya ce ne a kowa ko kuma wani yusufan ne daban saboda yanzu ana magana ne da bani isra'ila kuma a zamanin annabi musa aka ce musu kuma hakika annabi musu da ya yi muku min kabri ai min kabri musa duka ba ya yi annabi musa shi kuma annabi yusufa a zamanin sa babu yahudanci babu yahudawa domin shi a nan mutu da a nan ya haƙo ba ne ina fata an gani kuma Allah ya ba mu labarin shi annabi Yaquba wa ma unzila tawratu ko illa min ba'di ba a san da auka da auka wata bayan annabi Yaquba da ƴaƴayensa gaba ɗaya tawratu ne yake kitabun Yahudawa yanzu kuma ana magana da Yahudawa ana ce musu wallahi hakika annabi Yusuf ya zo muku min qablu kafin aiko muku annabi Musa to wani kawai da aka shi ne muku zo ya hakura kujira aka ce an raya shi ila zamanin Musa har zuwa zamanin annabi Musa shi ne ka ake biya wa kudu Isra'ila to annabi Musa ba ya zo muku shi aka fara aiko muku kafin aiko annabi Musa an ko kuma a'a wani Yusuf ne da wani Yusuf da wani Ibrahim da wani Yusuf da wani Yakuba jikan annabi Yusuf ne tafaran annabi Yusuf sunan da Yusuf ibn Ibrahim ɗan Ibrahim shi kuma Ibrahim ibn Yusuf ɗan asalin annabi Yusuf ibn Yaqub shi kauli a cikin wani kauli to annabi Imam Musa yace wannan magana ta ne galalai ne da yace a ubira ila zaman Musa cewa annabi Yusuf ne ɗan Yaƙuba duka annabi Ishaq kan annabi Ibrahim an raya su har zuwa zamanin annabi Musa yace hadha al-qawl wannan magana ta ne dalalain lam yuwafiqu alayhi ahad min al-mufassirin ba wani ɗaya da su ba da wani tafsiri da ya muwafaqa da shi akan wannan qawl ba taɓa jin wannan magana ba a wajen dukkan malaman tafsiri sai a wajen mai dalalain shi kaɗai cewa annabi Yusufa ɗan annabi Yaquba ɗan annabi Isaka ɗan annabi Ibrahim an raya shi har ya tarar da zamanin annabi Musa yake ba taɓa jin wannan a bakin wani mufassiri ba kun ba shi ne jarani ne yake da annabi Yusufa wa Musa domin tsakanin annabi Yusuf da annabi Musa arba'a ne ake tana shekara a yi kuma a lokacin rayuwa ta lantu ba kamar zamanin annabi Nuhu da ake shekara dubu da wani abu ko dubu da wani abu ba wanda suna ta yari ce shi a shekara ɗari hudu. Bin sauran yake farfawa ko abu da ya fi dacewa an ya kula shi ne da ranar ya faɗi shi ne ta tsofira an raya shi annabi Yusuf ila zama da fir'auna zuwa zamanin fir'auna. Fa inna fir'auna domin shi fir'auna أدركه ذلك الشر من أنه يوسف ويوسف وأمر شيكم فرعون على يشي إلى أن أدرك موسى أو أبوك يرسي أنه موسى أتى أوك أنه موسى روح بني وأن القول شيء يروح القوى saboda a lokacin ana shekaru ɗari biyu da biyu lokacin da annabi yusufa ya yi wafaki fir'auna yana raye yana matashi sannan fir'auna ya rayu wani tsawon kwana har aka aiki annabi musa har aka aiko masa annabi musa ya ke wani zuwa ga addinin allah wannan shi ne wani zama a tsawon da ya yi a kan wancan tsawon sannan da yake a wallahi ya ji ga harkar ku annabi Musa ba ko Musa annabi Musa an ɗauko su bai na ta da kuma gobi ai Allah ya ta mabayyana amma kun ku ku ba ku da ku kushe ba kin shakki kuna cikin kurfanto in ma za a kun bihi da abin da annabi Musa nan ya rubuta da shi hatta idza halaka har sai yayin da shi annabi Musa ba ya wafati kuntum sai kuka faɗi min zai ruhani ba tare da wata hujja ba kuka ce mun yi a sallahu min ba ajin yi rasula ai Allah ba zai taɓa aiko wani manzo ba bayan annabi Yusuf ai falan ta za ku kafirina da ku gushe ne kuna masu kafin cewa Yusuf da annabi Yusuf ba kai ne da wannan sa to shi kansa wannan ƙarshen aya shi ma kuma ya haifar da wani faɗi daban ita kanta wannan aya bayan waɗancan faɗuɗuwa guda biyu to kuma ta haifar da wani faɗi daban wanda shi ma yana nuna wurin yusufan ne daban domin da yake wa yusufu haza duk yusuf ya akuba alfada hudahu Allah ya aiko shi ila shi zuwa ga kibtawa ba wancan annabi yusuf ɗaya ya akuba ba wani annabi yusuf ne cika annabi yusuf aka aiko shi zuwa wani kintawa kabilar fir'auna fa aqama fihim 20 sanatan nabiyya ya zauna a cikin su tsawon shekara 20 yana annabta qawluhu da yake fa ba bitu fi shakkin ba ku kushe ba ku baro isra'ila suna cikin kofanto ai ba ma zalikum usulukum ana nufin iyayenku da kakanninku dan yanzu ana bukatar da yahudawa ta zamanin manzon Allah ai falan ta zamu kafi da yusufa wa gairi a tabi haza malam ya kawo wannan jumla ne dafa'an domin tunkuɗewa mu ma ya tabaru min zahirin aya ga abin da yake gaggawan zuwa a tunanin mutum a zahirin lafazin aya cewa annan kawo muminina da su muminai ne yusufa wato sun yi imani da annabi yusufa wa najimin suka yi nadama ala kiraki a bisa rabuwa da shi bas ba haka yi mani kanu kufaran bihi sun kasance sun kama so annabi Yusufan da aka aiko musu wani kiyadu hum lahu khawfan ni kauya da suka yi gare su domin tsoro da min wata hijiyim daga tumbansa gare su kar ya yaƙe su wa dama'a da kuma kwaɗayi fi jahihi a duniya wani cikin alfarma da Allah ya masa ta duniya amma ba wai sun bi shi don suna yarda da shi a matsayin manzon da Allah ya aiko musu ba. Allah ya ce wa kazalika haka nan kamar yadda Allah ya batar da ku yudillu Allah man huwa musrifun murtab haka Allah yake fatar da duk wanda ya zama musrifun mai karna shine kafiri murtab kuma mai kokonto ai sha kurfi ma shaidatu yin bayyana da yawan kokonto ji abin da hujjoji suka ba da shaida gare shi alladin yajadi ne الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان نتيهم فهو مقتل فهو مكث عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار نعم الذين يجادلون في آيات الله Allah ya ce waɗanda suke yin jayayya cikin ayoyin Allah, ai mu'uzi za su yi cikin mu'uzozin da Allah ya aiko musu ta hannun annabinsu. Jibril sultani ba tare da wata hujja ba a tatu da ta zo muku ba su da wata hujja da ta zo muku daga Allah kawai suna yin jayayya ne da ayoyin Allah saboda girman kai Allah ke kabura makasar wannan jayayya samu da suke yi zargi fa ya girmama inda lahi a wajen Allah da inda lalazina amuru da kuma wani waɗanda suka yi imani kazalika ai haka nan misalin bacewar da wannan kafirai suka yi وتقول الله تعالى يكون جبرا الذين قتلنا على كل قلب متكبر الجبار أبو كرزوشي دكا وتزوشيا من جرم الخير جبار من أجل قول الخير أولا القراءة كانوا داوود كسرى بلادة أقلبي على كل قلبي متكبر الجبار مضاف ومضاف إليه كذا Allah yana rufe dukkan wata zuciya mai girman kai Allah an tabbata zuciyar da girman kai jabbaru mana take kuma mai tsaurin kai bi tadwini qalbi a wata kira ya zo da tadwini wannan qalbin din ala kulli qalbin abusa dukkan wata zuciya mutakabbirin mai girman kai zuciyar kai mai girman kai a wannan kira a kira'an kuma a'a mai zuciyar ne yake da girman kai ba ita zuciyar ba ya daba Allahu ala kulli qalbin mutakabbirin yana rike dukkan zuciyar wani mai girman kai in kuma tanwini ne ala kulli qalbin Allah yana nufewa abu ka dukkan wata zuciya ita zuciyar mutakabbir mai girman kai jabbari kuma mai tsaurin kai shine tanwini wa duni wa mata takabbara alqalbi to malam zai hada mana kira'o'i guda biyu da ma'ana guda daya wa mata takabbara alqalbi duk lokacin da aka ce zuciya ta yi girman kai takabbara sahibu ba abokin zuciyar shi ma ya yi girman kai wajen aka da kuma aka ci wannan in aka ce mai zuciyar ya yi girman kai to ita ma zuciyar ta yi girman kai daidai ne a ce Allah yana rufewa dukkan zuciyar mai girman kai ko ko yana rufe dukkan wata zuciya mai yin girman kai wa kullun alal qira'atayn yuzu balal jami'u al-jalal yuzu al-qulub wa qala fir'aun
وقال فرعون يا هامان ابن لي فرعا لعلي اكون اسباط
وقال فرعون يا هامان ابن صرعا لي اطلب الاسباب sai fir'aun ya ce ya haman ya kai hamana sunan wazirin sa ne ibnu ne fara ka gina mun wata doguwar hasumiya ai bina'an gini aliyar maɗaukaci ne tsawo la'alli wata kila cewa ne a gugul asbaba in na hau wannan doguwar hasumiya zan kai hanyoyin da ake saduwa zuwa sama ai asbabar samawati shine hanyoyin turuquha alwasila ila ya hanyoyin da take sadarwa zuwa sama fa attabi la bayna
السماوات فأتبع إلى إله موسى إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصدع عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب
asbabus samawati wataƙila zan sun kayo da isa zuwa ga hanyoyin nan da ake saduwa da sammai bakwai fa attali'a a wannan kira'a ko fa attali'u bi rafi alfan ala abluhu wa bin nasbi jawaban bi ibn bi shar'an sunna fa attali'a na samu da sun kayo ala ila ilahi musa zuwa ga ubangijin annabi musa wai a gina masa dogon hasumiya mai tsawo wanda zai hau ya je ya yi magana da ubangiji annabi Musa wa inni domin cewa ni da azunnu ina da san shi Musa nan kaduwan ƙarya yake yi fi anna lahu ilahan gari wai yana da wani Allah wanda ba ni ba a gina mun dogon hakuniya na je na gano in ma akwai Allah na gan shi da ya zance da shi kada fir'aunu zalika tabuya fir'aunu ya faɗi wannan ne domin ɗauke hankalin mabiyansa ai talbisa kan ya rikitar da su wata halittar da cutan ya zanci alaƙoƙi ga mutanensa wa illa in ba don haka ba fa huwa ya'rifu ay ya sani wa ya taqidu anna Musa sadiq ya san cewa annabi Musa gaskiya yake faɗi bi da ni'ima qalahu cikin dukkan abin da annabi Musa ya faɗa Fir'auna ya kowa sanin gaskiyar annabi Musa amma ya yi wannan ne don ya rikitar da tunanin mabiyansa ya nuna mun cewa ba annabi Musa nan ƙarya yake yi saboda haka a gina masa a dogon hakumiya ya je mai dubo kaga in ya hau wani yake shi ya je bai ga kowa ba kaga zai ja hankalin su su yadda cewa eh annabi Musa bayan da wani ubangiji da ya aiko shi Allah ya ce wa kadhalika zunna min fir'auna su'u amali haka nan muka kawa kawa fir'auna wani gonan aiki na wato yana ganin sa shine mai kyau manzo Allah ya ce a babu zunna lahu su'u amalihi fara'ahu hasanan yanzu mutumin da aka kawata masa mummunan aikinsa yake ganin da shi ne mai kyau kana ganin wannan mutum zai dawo ya karɓi shirya yana da wahala to haka shi ba fir'auna yake Allah ya ce mun kawata masa mummunan aikinsa na kafirci musud da kuma an kanje shi an sabili ga wani tafarkin shari'a bifati sabi wa sadda shi kansa kenan in ka karanta shi wa sadda a wata kira ya kanje mutane an sabili ga wani tafarkin shari'a musud da shi ne mazabila da rubu ashabi shi kansa an kanje shi an sabili ga wani tafarkin shari'a amma kai mu fir'auna Allah ya ce kai mu nan fir'auna da makircinsa bai kasance ba illa fi tabari cikin face ya tabbata cikin asara ba inda zai kai shi bakin da duniya na'am وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أعلمكم سبيل الرجاء
wa qala allazi amana wannan mutumin da mu mu'minun da zalika aula yaktubu imanahu anan ma yana cewa ya qawli ya ku mutane na ittabi'uni ku bi mu bi isbati da da tabbatar da ya wato zawai ittabi'uni a wata kira wa hasbi ya da shafinta ya qawli ittabi'uni ya ku mutane na kiftawa ku bi ni a hadisin zan shiryar da ku سبيل الرشاد تفلت الشريعة تقدم جواب يا جواب يا قول
يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع نعم وإن الآخرة هي دار القرير نعم ina cewa man amila salihan ya kauli ya ku mutane na inna ma hadhihi hayatu dunya mata'un lallai ba ita wannan rayuwar duniya mata'un wani dan jin daɗi ne takaitacce tamattu'un wani jin daɗi ne mai zuru da yake gushewa ba jin daɗi ne da yake dawwama ba wa inna al-akhirata lallai ita kuma lahira iya darul qarar ita gida matabbaci in mutum a aljanna yake a nan zai tabbata in a wuta yake a nan zai tabbata to ga tun a duniya mutum ya yi wa kansa kiyamun laili ya yi imani ya rushe biya ya aiki mai kyau wanda in ya je matabbaci ya zama ya tabbata a gidan aljanna man amina sabira من عمل سيئة فلا يجزي إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن وهو مؤمن وأولئك يدخلون الجنة وأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب
نعم زم دي سورة من عمل سيئة duk wanda akwai musafirin kwamishin da muka samu man amina sai a can duk wanda ya aikata mummunan aiki na sabon Allah kafirci da ayyukan sako to ba na miji za ba za a saka masa da wani abu ba illa miji na su sabon mummunan aiki da ya aikata domin Allah ba zai zalunci bawa ba ya tsara masa lokacin da bai aikata wa man amina salihan dole ya aikata kyakkyawan aiki yin zakarin daga namiji ya auren sa ko mace wa huwa nuru kuma yana da imani shi ne sharafin karɓar kyakkyawan aiki duk kyawun aikin mutum sai da imani Allah yake karɓa ya ba da lada duk wanda ya aikata aiki mai kyau daga ɓangaren namiji ko mace wa huwa mu'minu kuma yana mai ba da gaskiya da Allah to ba wallahi ko wannan masu kyawawan ayyuka yadkhuluna jannata za su shiga aljanna يذم الوحي وفتح لقاي أو أولي قراءة يدخلون الجنة كيف راح شقدره الجنة وبالعكس لكم هذا الشيء يدخلون الجنة سوكا راح شقاء الجنة ثم يوزقون فيها لا أرساس أتشم الجنة بغير حساب بعد عرض الحساب با أي رزقا أرزقين واسعا غير وجيه بغير تبعية بعد عرض بغير بيع والكذب wasu kawo wani abin musane sannan a azurta su da shi ba ba kamar rayuwar duniya ba da duk abin da kake bukata sai ka saya ko sai ka ba da wani abin musanyawa ita aljanna haka ake arzuta yan aljanna da gairu misali ba tare da lissafi ba to a nan Allah ya ce man amina sai ya karɓar da Allah ya sura ba mu haka tsarin Allah take to amma da aka ce man amina sai ya amina sai an kusa وهو مؤمن وكان كمن يساق ومن جاء بالحسنة فله أجر أمثالها duk wanda ya yi aiki da kyau guda ɗaya za a ba shi gobe misalin abin da ya aikata kyakkyawa to nan ba a faɗi wannan ka'idar duk ɗaya a ba da goma sai aka ce man amina kala ya nuna kan aukunsa wa huwa nununu kawai aka ce fa ulai ka yi ku kullu ya sannan yurga kuna fiha bi ghairi hisabi to ma warada abin da ya zo min annal hasanata cewa duk kyakkyawan aiki guda ɗaya bi ashri amsaliya ana sakayya da goniyar misalinsa fa haza wannan tubu da al'amri inda muhasabati ala al'amal a cikin farkon al'amari ne a tsayuwar kiyama lokacin da ake hisabi akan ayyukan bayi wacce aya tana magana farkon al'amari ne in an zo lissafin aiki mai kyau da mara kyau to duk kyakkyawa guda ɗaya za a ba wa mutum sakayyar goniyar irinsa فإذا تم الحساب أما إذا حسابي يبقى أكا كما حسابي مثل أيك الزياد شمشمش أكيش على الجنة تفضل الله على عباده الذي يقال لا تباينك بما لا عين رأت الأبد إذن لسما جنوبا ولا أذن سمعت أبد أكتن لسما جنة بار سبا ولا حضر على قلب بشر أبد لسما ترجع وأتنا لسام أدم ينفع أنا أكتألك وانتبرك الأمر بحكي فله أجر أمثالها sai aka ce kawai ba wula ka yi kulu na jannata dole ga kone fiya da jerin kayan Allah ba zama karshen makomar su ne wa ya kone ولا تقوم بما يعدهم إلى النجاة وتدعونني إلى النار.
na'am shi da wannan da dumin lulumin minali da aure ya tun imanin ya ce wa ya kone ya ku mutane na ke fitawa ma ni al'ukum ila najati wai me yasa dai ni ina kiran ku zuwa ga samun tsira wa tad'una ni ila nar kuma kuna kira na zuwa ga wuta Bai kamata ku mun wannan sahayyar ni da nake kiran ku zuwa ga tsira ko kuma ku dinga kira na zuwa ga wuta shine kafinci da bautar fir'auna tad'una ni تدعونني لأكبر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وعلى أدعوكم إلى العزيز الغفار yake tabi'una ne li akura billah kiran da kuke mun zuwa ga wuta shi ne kiran da kuke mun domin na kafirce wa Allah wa ushrika bihi la tarayya ga Allah ma da kadibi ilmi abin da ni babu sani da yau da wannan abu da kuke bauta wa cewa Allah ya yi da abota ba ni da masaniya game da yardar Allah ga tarayya da kuke yi gare shi ma'ana a cikin domin kuma ina kiran ku ila al-aziz ila al-aziz zuwa ga bautar Allah mabuwayi al-galibi ala amri al-ghafaru mai yawan gafara liman tafa ga wanda ya tuba la jarama لا دام أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن ردنا إلى الله وأن المخلفين هم أصحاب النار la jarama anna ma tad'unani ilayhi la jarama tabbas ai haƙan gaskiya ne anna ma tad'unani ilayhi lalle abin nan da kuke kira na zuwa gare shi ne a abu da wato mun na bauta masa laisa lahu da'awa shi fa ba da wata addu'a da yake iya amsawa a istijabatu da wato baya iya amsa addu'a an alwace shi fi duniya ala rayuwar duniya wala fil akhirah haka ala lahira in za a kira shi ya zo ya yi ceto ba zai iya amsa wannan kiran ba wa anna maraddana haqiqa ni da ku duka makomar mu ai marji'ana makomar mu ta tabbata ila Allah zuwa ga Allah wa anna al-musrifin kuma lalle masu barna su ne kafirai kuma ashabu nar su ne yan wuta a ranar lahira fa la tazkuru
وذكرتم ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد
yace fa la tazkuru ma aqulu lakum da sannu za ku tuna wannan abin da nake gaya mu idza ayantum al-azaba idan kuka ga azaba kuma a ranar lahira sai kun tuna cewa lalle wani fa ya mana gargaɗi ya kira mu zuwa ga yin imani to da ya tabbatar cewa ba za su amsa kiransa ba sai ke wa wudu a gurin ilalla lokacin da ni kalabari na zuwa ga Allah inna Allah hakika Allah kusiru bil ibadi mai gani ne ga halin bayi kala zalika ya faɗi wannan lillan mata wa azuru da suka masa alƙawarin za su hallaka shi bi mukhalafati dinin saboda ya saba wa addini to fa waqahu Allah فوجعهم الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب وقاه الله سيئات ما مكروا sai Allah ya kiyaye shi mummunan makircin da suka shirya masa duk da katil shi ne shawarar da suka yanke wannan ya matsa mana yana aibanta ababen bautan mu yana mana wa'adin azaban lahira saboda haka suka shirya za su kashe shi to da ya gano haka da yace wa ukudu amriya illa Allah inna Allah ghafurun bil ibadi sai Allah ya kiyaye shi mummunan makircin da suka kulla masa na kisa وحاق بآل فرعون سوء العذاب mummunar azaba kuma ta tabbatar da fir'auna da mutanen ali fir'auna anan shine fir'auna shi kansa da kuma jama'a shine algaraku bilmiya su da Allah ya ake ruwan kogin ne wannan aya malamai suka ce duk mutumin da yake kodan makircin wani makiri in yana wannan addu'a ga hukumu a murya ilallah illallah da zuwa ibadi to Allah zai tsare shi daga makircin mai makirci kamar yadda Allah ya tsare wannan mumini da ya miƙa lamarinsa zuwa ga Allah da wakawu lau sai ya ajima makar Allah ya kare shi daga miyagun makirci da suka shirya masa a ƙarshe kuma makirci ya kare akan masu shirya makircin su ne fir'auna da mutanen annabi النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب
annahu yuqraduna alaiha ita wutar jahannama yuqraduna alaiha ana bujuro da su gare ta ay yuqraduna ana kona su biha da ita guduwan da safiya wa ashiyan da kuma manici ai sabahan wa masa anan kamar mai tambaya da ke to kuma sauran lokuta ba da yadda azabar ake yi ko ana daina azabtar da su ne a lokacin da ba safiya ba ko manici to ma'ana turadu arwahuhum ana guduro da rayukan su ne min hinni mautim daga lokacin mutuwarsu a cikin kaburburan su ila kiyamin sa'a har zuwa lokacin tashin alkiyama ana guduro da rayukan su ne alal nari ga wuta bima warada domin hadisin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce anna arwahal kuffar fi dawsi dulurin sudin cewa rayukan kafirai in sun mutu ana kada a cikin cikin wasu tsuntsaye baƙaƙe tagadu tsuntsayen nan suna yin sammako su zai fi shawaji ala jahannama a wutar jahannama wata ruhu kuma suna yin marice su je wutar jahannama su yi shawaji su dawo kullum yau kowace rana suna yin wannan marasa ne safe da yamma to fa zalika arduha wannan shine fiturowa da wuta da Allah ya ba da labari ga rayukan kafirai ba wajen an je lahira ba ne lokacin da suka mutu kafin a yi tashin alkiyama to shi ne yukura kuna alaya ana fituro da su da wutar jahannama layukansu kenan guduwar safiya wa ashiyar da marice wa yau ba ta kuma sa'atu kuma a ranar da alkiyama za ta tsaya ka wata ya nuna ba a kiyama ba ne kenan ranar da alkiyama ta tsaya to yuqalu a lokacin kuma za a ce ajtulu ala fir'auna za a gaya wa mala'iku ku shigar da fir'auna da jama'arsa أشد العذاب التي قلل العذاب التي عذاب جهنم
وإذ يتناقض في الليل فيقول الضعفاء للذين استكبروا للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا إنا كنا لكم تبعا فأنتم مؤمنون أنا نسيبا من النار
Allah ya ce wa ilmi ta hajjuna finnari ka tuna lokacin da kafirai suke jayayya da junansu a cikin wuta أي يتخاصم الكفار في النار كافرين كنا خصومة الجاهلية حتجومتا ويقول الضعفاء لولا نازية تلقى مبيا كنا شيئا للذين استكبروا وأن سكي جمعوا كثير شكرا أكافرش مبيا ما تلوني كنا جاءوا ما تجلمان كي شكرا إنا كنا لكم تبعا lalle kuma launa nan da kun kasance masu biyayya ne gare ku ta ba ta ne jan ku ta bi in ne ne mai bi mai biyayya mu kuma da kuka dukkan mu mabiyan ku ne a cikin kafirci hal amtum muruna ala nasiba min an-nar to shin yanzu ku za ku iya turkuɗe mana ko da wani yanki ne min an-nar na wuta ko da ba gaba ɗaya ba tunda ku ne shugabanninmu ku muka bi ku ne kuka ɓatar da mu fahal antum mu'minuna ai dafiquna za ku tunkuɗe mana nasiban wani ai da ba a wani yanki minan nari da wuta qala ladina takbaru
قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد qala ladina takbaru wanda suka yi girman kai su ne shugabannin kafirai sai ku ba su Allah ku ce musu inna kullun fiha ku ba ku gani ne mu da mu da ku kullun gaba ɗaya mu fiha ga mu a cikin wutar inda za mu iya tunkuɗe muku wani yake ai da ba ku gan mu a cikin ta inna kullun fiha lalle mu dukkan mu gaba ɗaya mu ga muna a cikin ta inna ka kuma lalle shi Allah kad hakama bainal ibadi ya riga ya yanke hukunci tsakanin bayi fa adkhala al-mu'minina al-jannata ya shigar da mu'minai aljanna والكافرين النار kuma ya shigar da kafirin rushi ne hukuncin da Allah ya yanke saboda haka ba mu da ikon da za mu duku maganin komai a cikin wannan wuta wa qala alladhina fi an-nar
وقال الذين في النار كفأت جهنم ادعوا ربكم جهنم ادعوا ربكم يكفر عنا يوما من العذاب
wa qala alladhina fi an-nar yan wuta waɗanda suka kasance a cikin wuta ne kabarin jahannama za su gaya wa masu tsaron jahannama mala'ika maliku da mataimakansa Ud'u rabbakum ku roƙa mana ubangiji don wuta ne suke gaya wa mala'iku masu tsaron wuta ku roƙa mana ubangiji kamar yadda a wata sura yana cewa wa qalu ya maliku ko eh wa wa nado ya maliku ya kaji alaina rabbuka can tsanani ya yi tsanani kenan ba sauki suke nema ba kawai suna neman Allah ya kashe su su mutu wala dau ya maliku za su yi kila ya kai mala'ika maliku ya kaji alaina rabbuka ka roƙa ka biya ubangiji ka kawai ya gama da mu ya kashe mu mu mutu to a nan kuma za su ce ud'u rabbakum ku roƙa mana ubangijinku ku kaffif anna ya sauƙaƙa mana yawman ko da ba gurin yini ɗaya min al'azabi na wannan azaba ai kadara yin gwargwadon yini na rayuwar duniya domin a ranar sun san ba wani yini da zai kara mai nutsuwa an riga an gama yini ne na alkiyama kwaya ɗaya kuma an tashi ba wani yini da zai kara biyowa baya to maganar yau na nan kaddarawa ne ko da gwargwadon yini na rayuwar duniya a ɗan sauƙaƙa mana azaban nan mu samu mu ɗan zuwa ƙaru قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال
ƙaru ai alƙalanatu masu tsaron mutan nan za su ce musu awalam ta ku tafi ku zulurkun bayyinati shin manzanninku ba ta kasance ta zo muku da hujjoji ba ne ai bi mutu za su zani za su hujjoji mabayyana wanda take ishara zuwa ga yin imani ba su zo muku ba ne shi ya sa ba ku yi imani ba kuka shiga wuta ƙaru bala sai sa gare ɗan wuta da ce bala ai manzannin nan da aka aiko sun zo mana ba kafaru biyan suka kafurce musu ne ƙaru sai mala'ikun ke musu fadi'u to ku din ku roki Allah da kanku ai an tun kurukuruki Allah fa inna domin mu la na shawar da kajin ba za mu yi ceto ga kafirai ba ta yaya za mu roƙa muku Allah ya janye muku azaba mu ai ba za mu roƙi Allah ya ba mu ceton kafirai ba ku din dai inda wutar azaba ta dame ku fad'u ku ku roƙi Allah da kanku qala ta'ala Allah ya ce wa ma du'a'ul kafirin ko sun yi addu'ar ko ba su yi ba addu'ar kafirai dai ba komai ba ce illa ce balani face tana cikin bata ai in idami za a raka ka ko sun yi ma ba za ta yi aiki ba na'am
إنا لننصر رسلنا
ko wani
إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا بالحياة الدنيا na'am ويوم يقوم أشهاد Allah ce inna la nansuru rusulana lalle cewa mun ji Allah la wallahi nansuru rusulana za mu taimaka wa manzannin wanda zai na amuru da waɗanda suka ba da gaskiya fil hayati duniya a cikin rayuwar duniya sannan wa yau mai kuma da shahu za mu taimaka wa manzanninmu da masu imani a ranar da shehu suke tsayawa al-ashhadu jam'u shahidi da ashuhudu da al-ashhadu duka jami'i na shahidin mai ba da shaida wa humul mala'ikatu mala'iku suna cikin masu ba da shaida a ranar lahira domin su suke rubuta ayyukan bayi sannan ya shahadu na birusul bil bala'i za su ba da shaida ga manzanni a cikin da sakon Allah wa alal kufari bit takzib kuma za su ba da shaida ga kafirai cewa sun karyata manzannin Allah sannan imamu sawu yace a daga cikin wanda za su ba da shaida wal anbiya akwai annabawa su ma za su ba da shaida akan al'ummansu wal mu'minuna haka nan mu'minai za su ba da shaida akan kafirai amma al mala'ikatu amma su mala'iku masu shaida wa humul kiramul katibuna su ne masu darajar nan masu rubuta ayyukan bayi kiramun katibuna ya alamuna ma tafa'alu yashhaduna bima shahadu za su ba da shaida akan abin da suka gani wanda kafirai suka aikata suka gani wa amma al-anbiya wa amma su annabawa fa innahum yuhdaruna yawm al-qiyamah za a halatto da su ya tashi al-qiyama yashhaduna kuma za su yi shaida ala ummanihim akan al'ummansu wa amma al-mu'minuna amma su mu'minai min ummati muhammadin na al'ummar annabi muhammadu ne sallallahu alaihi wasallama su kadai ne al'ummar da za su yi shaida وتشهد الأمة مغالة ذات الشيء على باقي الأمم أكان صورا الأمة تلك سودة يوم القيامة على كاشا القيامة كما قال الله عباد الأباني بالتي أجوكم إبراهيم هو سميكم الرسل من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس بقرة كما يقول وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا al'ummar manzala ita kaɗai ce al'ummar da za ta ba da shaida a kan sauran al'ummai. To sannan wannan aya da Allah ya inna da nan rusulana sai da Allah ya kawo har tauki da inna kuma ya kawo lamu da ƙasar domin ya ƙarfafi wannan jumla. Lallai Allah ya yi rantsuwa ce za mu taimaka wa manzanninmu da waɗanda suka yi imani fil hayatin duniya a nan rayuwar duniya. الإمام الطويل أيضا متمسك بالهجة الهجة والظفر على الأعداء لصام النصر كأبو كنقبة يكي وإن وقع لهم بعض امتهان كودا ونشاش جربا فأبنجدي لنا أبقوا بأنبا دمومنين Allah ya alƙawarin zai taimake su to amma wani lokaci an zo yakin kuma sai a ga jarrabawa ta shigo an samu rashin nasara an rinjayi muminai wani lokaci ma har a kashe annabin Allah manzo wanda Allah ya aiko kamar annabi zakariya da annabi ya haya kaga ai makiya kafirai sun kashe su gashi kuma Allah ya alkawari inna la nansuru rusulana wanda zina amanu kuma yake fil hayati dunya to ya ake samun wannan to wannan imtihani ne da Allah yake jarraba wasu daga cikin annabawa da mu'minai saboda haka fal ibratu bil awaidi wa galibil amr abinda ake lura da fadin Allah a nan ana lura bin awaki da ƙarshe ya zai kasance in aka je lahira aka sa manzanni da mumini a aljanna aka sa kafirai a wani ai Allah ya taimake su sannan kuma wa galibul amru da mafi rinjayen lokaci ko mafi rinjayen al'amari Allah yana rinjaye da taimakawa manzanni da muminai akan taimakawa kafirai da kuma ah, waɗanda suke gaba da muminai ko da za ka ga kamar abin da ke faruwa yanzu a Falastinu gashi dai yawanci wannan yaki musulmi aka fi kashewa kamar yahudawan a zahiri su ne suke samun galaba saboda yawanci kafin a kashe ba yahudi ɗaya za a ga an kashe musulmi ɗari ko goma sha to wannan imtihani ne jarrabawa ne da Allah yake wa masu imani da ta imani amma alkawarin Allah yana nan zuwa ko mun tsawon lokaci sai an wayi gari musulunci ya samu galaba akan kafirai wanda imtihani ne da Allah yake aikowa domin ya jarrabu bayi na'am
يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار
na'am Allah ya ce wa yau mai hukumul ashhad ranar da shaidun da suke tsayawa su ba da shaida yau ma za ya kawo zarumi na ma'aziratu shi ne yimin da a kawo hanzarin kafirai ba zai amfani su ba a wannan ranar yanfau bidiyani wa sa'i tamfau ai kuzurahu uzuru shi da za su kawo na abin da ya hana su yin imani da wuce da ruda za su kawo uzurin ma to wannan uzurin ba zai amfane su ba wala humul la'anat domin inuwar Allah ta tabbata gare su ai al-bu'du min raham inuwa shine ne kanta su daga rahamar Allah wala hum su'ud dari kuma mummunan gida ya tabbata gare su ai al-akhirah a ranar lahira ai shiddatu azabi a tsananin azaban lahira shine su'ud dari na'am ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكر لأولي الألباب
ولقد آتينا موسى الهدى الله يقول والله يعطيك موسى وقلبه موسى شريعة شيء من تابع التوراة والمعجزات المعجزات أن الله يبارك كما سنداء بك كما مجيجيا وأورثنا بني إسرائيل الكتابة كما من قادر وبني إسرائيل لتابع التوراة من بعد موسى باين وفاة النبي موسى ومن بني إسرائيل عند النبي موسى وفاته don a taura suke yin hukunci duk annabawan da aka yi na bani isra'ila da a taura suke hukunci sai da allah ya ko annabi isa sannan ya canja a taura ya ba shi injila hatta annabi dauda da allah ya ce wa ake na dawo da zabura kuma annabi dauda zabura zabura wa'azi ne kawai a cikinta amma hukunci da a taura yake annabi dauda da suke mana duk hukunci da suka yi da a taura suka yi saboda allah ya ce mun gadarwa bani isra'ila littafin attaura bayan wafatar annabi Musa. Ko da shi wannan littafin shiriya da ai hadiya mai shiryarwa ne shi wannan littafi. Wa zikira kuma tunatarwa ne da wa'azi da ulil albabi ga ma'abota hankula ai tafsiratan li ashabil uqul. Attaura tana tunatar da masu hankali ne. Fasbir فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح وسبح بحمد ربك بالعدي والذكر Allah ya fasbir ka yi hakuri ya Rasulullahi. Inna wa'adallahi lalle alkawarin Allah da ya rubu na firi auri ya zai taimaka wa masoyansa muminai haƙƙin wannan alkawarin gaskiya ne. wa anta wa man tabi'aka minhum kuma kai ya rasulullahi da mu'minan da suka bi ka minhum suna cikin masoyan Allah da ya musu alƙawarin taimako wasta ga bin zambika kuma ka nemi gafara da zunubin ka ya rasulullah ba dan wai ka aikata zunubin ba a'a biyu tanna duka domin a yi koyi da kai in ba ka yi istighfari ba an ji daga bakinka to ta yaya mu'mini za su san yadda ake istighfari an umarce shi da yin wato ya nemi gafara ba wai ganzefin da ya aikata ba ai Allah ya gaya mana yadda suna laka Allah ma ta kaddama ni zamika wa ma ta akhara in ma yayi an yafi in ma zai yi nan gaba an yafi to ka nemi gafara aikata zunubinka domin a yi koyi da kai ya rasulallah wannan fassara kenan imamu sawu ya ce ai zunubin mazakira ta yin rabbika ka nemi gafara da gwada ubangiji ka li zambika domin zunubinka wal maqsudu abin da ake nufi min hadal amr daga wannan umarni da aka yi manzon Allah na neman gafara ta'alimul ummati zalim da ilmantar da al'ummarsa yadda ake neman gafara wa illa in ba dan haka ba fa rasulullahi shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ma'sumu min adh-dhunubi jami'a abin kiyayewa daga aikata zunubi gaba daya sagaira wa kaba'ira kanana da manya gaba daya an kiyaye su baya aikata kafu qabla nubuwwati wa ba'daha kuma haka nan kafin annabta da bayan annabta manzo Allah bai taba aikata sabo ba Allah ta hakiki a bisa tabbatarwa a wajen malamai babu safani ka jami'il anbiya kamar sauran annaba gaba ɗayan su su ma Allah ya kiyaye su ma'asumai ne ba sa aikata zunubi ko kafin annabta ko bayan an aiko su da annabta to wa ila haza zuwa ga wannan magana ne a sharar mufassir bi qawlihi ya ishara da fadda da yake biyu tanna bika an umarce ka da neman gafara ne domin a yi koyi da kai ayyuku ta gaji ka domin ayi koyi da kai wannan fasara ta farko kenan wa ujibu aidan ana iya bada amsa bi annal kalama ala hasbi muradi wannan aya zancen da aka ce wasu ga birni zanjika ana kaddara wa mudafin ne da aka shafi zancen ya zo da ala hasbi muradi wa taqdiru abin da ake kaddarawa wa taqdiru zambi ummatika ka nemi gafara a wajen Allah da zunuban al'ummarka. To zambi ɗin mudafun ne, ummatuka mudafun ilai. To sai aka shafe mudafun ɗin aka ce kawai da zambi ka. Tsakanin zambi da ka ɗin akwai ummati shi ne mudafun, alkafu ɗin shi ne mudafun ilai. To sai aka shafe mudafun shi ne ummati ɗin. Aka ce wasu ka fi zambi ka, ai zambi ummatika. sai aka shafe muzafu aka yi da muzafu ilai shine kafin kidani wani takardun mai zargi ka aika ka nema wa al'ummar ka gafara a wajen Allah wa inna ma udifa zambu lahu an rafa zunubin ne ga manzo Allah aka ce bi zambika ga zunubinka li'annahu shafi'un lahu domin shine mai ceton su wa amruhum kuma al'amarin al'ummarka muta'allaqun bi yana rataye da shi ne an ajira nan lahira domin tun a duniya maza Allah ya nuna mana haka har lokacin da ya zo barin duniya yana halin kutan rai yana cewa ummati ummati sai dai al'ummar sa yake dai Allah ya yi wa al'ummar sa gafar Allah kada ya tsananta wa al'ummar sa bayan sa Allah ya kiyaye masa ya kula masa da al'umma bayan ya yi wafati saboda al'amarin al'ummar sa yana rataye a zuciyarsa sallallahu alaihi wasallam bai zalim ya sa fi gufranihi fi duniya to idan bai yi kokari ya yi aiki tukuru cikin gafarar zunubin al'ummar sabatun a nan duniya idan ya bata ta zo lahira da nauyin zunubi to ita ba a hukun ayyana nauyin zunubin al'ummar da zai biyo ta har zuwa lahira qala ta'ala domin Allah ta'ala ya ce azizun alaihi ma alitu ma alitu abin da ya muku nauyi duk wani abin da ya dame ku to azizun alai yana da wahala yana damun manzan Allah duk abin da ya dame ku ko al'ummar manzan Allah to yana damun mai gidanku sallallahu alaihi wa sallam to shi yasa aka ce ya nema muku gafara tun a nan duniya wa kullu hada dukkan wannan tashrifun daukakan daraja ne da hadhihi al-ummati al-muhammadiyya ga wannan al'umma a bar dangantawa ga Annabi Muhammad faqad tasharrafat bi umuri lallai wannan al'umma ta samu ɗaukaka da wasu al'amura masu yawa bin hada da su al'amuran da wannan al'umma ta samu ɗaukaka a kan sauran al'ummai annan nabiya annabinta ma'amurin abin yi wa umarni ne bin isi da bari lahadari da ya nema mata gafara in ina fata an gane an umarce shi ya nema mata gafara wannan na yana daga darajar wannan al'umma salatun lahi wa mala'ikatuhu alaiha salatun da Allah ya yi wa wannan al'umma shi da mala'ikun ba wata al'umma ta wani annabi da Allah ya yi wa salatun sai al'ummar manzon Allah huwa allazi yusalli alaikum wa mala'ikatu Allah shi da zatin sa yake muku salati da mala'ikun يخرجكم من الظلمات إلى النور وغير ذلك دور wannan wa ujiba aira a fassara ta biyu za a iya amsawa cewa to shi manzo Allah da aka ce baya zunubi an ce biyar da jira laka Allahu ma taqaddama bi zambika wa ma ta'akhkhara to ya kuma za a ce wasta ga fi zambika to za a ba da amsa bi annal murada bi zambi abinda ake nufi da zunubi a nan khilafal aula sabanin abin da ya bi akwai abin da malamai a usulu suke cewa tarko aula barin abin da ya fi ga abin da wannan an kai shi daidai ne ba laifi ba ne amma ga wanda ya fi shi to abin da ake so ka bar wanda yake adina zuwa ga a'ala idan ya bar khilafal aula sai a ce ya nemi kafara ba don wai yayi laifi ba dan ya bar abin da ya fi dacewa kamar irin faɗa Allah afallahu bima ajidta lahu Allah yayi maka abu amma dan ne kai musu izini wannan munafuka kaga a nan kamar zargi ne to a irin waɗannan abubuwa ne maza Allah yake yawan istighfar domin ya ga mana cewa ya ayyuha nasu istaghfiru rabbakum ku nemi gafarar ubangiji fa inni astaghfirullah fi yawmi sabqina marra sai domin ni ma ina neman gafara a wajen Allah sau saba'in a kowane yini duka wannan dan ya koya mana ne wato miya zamban an ambaci tarko aula zamban zunubi bin nisbati bi maqami in an danganta shi ga matsayin sa sallallahu alaihi wasallam min babu salatul abrar sayyi'atul muqarrabin daga babin da alibai suke cewa salatul abrar kyawawan ayyukan kubutattun bayi sai ya azun bukalar gini shi da miyagun ayyuka a wajen makusantan bayi akwai al'abraru su ne muminai akwai al'ukarrabuna su ne annabawa da manzanni to abin da shi wani yake takama ya yi mai kyau ne to a wajen shi makusanci a fadar Allah yana ga wannan laifi ne a salatul abrari sai ya azun mukarrabina to duka wani yana nuna cewa fa zunubin nan da ake cewa manzo Allah ya nemi gafara ne da zanduka ga zunubinka ba wai zunubi ne irin namu ba a'a domin ya koya mana yadda ake neman gafara a wajen Allah ko kuma domin ya nema wa al'ummarsa gafara a wajen Allah sai Allah ya ce wa tafi bi hamdi rabbika ya rasulullahi kai tasbihi tare da godiyar ubangijinka ai salli kai sallah mulka bisan kana mai cuɗan ya sallama bi hamdu da suka da godiyar ubangijinka bil ashi ka yi sallah da marice wa huwa shine ma ba'ad mani ko man ko min min min ba'ad zawar yawwa shine abin da ya biyo bayan zawar kaga azhar da la'asar da magruba da isha duk dukkan shi da aka ce al'ashi yanzu ma muna cikin al'ashi in ba sha biyu da yake ta gota ba duk ana cewa marice ko yammaci wani ibukari da kuma safiya ita ce sallar asuba wannan ashiqin ya kunshi salloli hudu ne a zahar la'asar magariba isha al-ibukari shine wayewar gari ai as-salawatu al-khamsa ana nufin kai sallolin nan guda biyar a zahar la'asar magariba isha domin imam musawi yake kauluhu fadin da dalalin da ya kaddara salli إنما فسر التسبيح بالصلاة بدلالين يا فسر التسبيح أولا آية تصلى ذاك والتسبيح بحمد ربك يا فسر تصلى أشريك ما تسبيح ما فبود من لقرينة فبود القرينة لفنور قولي ومن الله تعالى يبيو بايد يبيو الأشي والإبكار قوله ومن دلالين يبيو من بعد الزوال al'ashi shi ne abin da ya zo bayan zawal a yi wasiyar arwar salawati a cikin wannan lokaci akwai salloli guda hudu az-zuhru wal asr wal maghrib wal isha duk suna cikin al'ashi qawluhu da yake wal ibkar wa huwa min min al-fajr ila zawal shi kuma ibkar safiya ana kiran ibkar daga hudowan al-fajr har zuwa zawal وفيه صلاة واحدة أولا لوقت إبكار صلى أي أي صام وهي صبح إذا صلى الصباح فلذلك تقول هذا ليك آل من جلالين ليك مقع الصلوات الخمس صلوا لهم مجاجر أشياء نعم إن الذين يجادلون في آيات الله يجادلون في آيات الله لن تنوى لن تنكروا جاهية في آيات الله لا القرآن بغير القرآن بعد هذا وتحجة بعدتهم تكذبون بعد دول من تاجي وتحجة كالله تتكلمون سوى القرآن نفع نفسيا وني kawai suna jayayya ne da alƙur'ani ba tare da wata hujja da ta zo musu ba Allah ta in fi su sudurihim illa kibru in din na fiya sai ma'ana ma fi su sudurihim ba abin da yake cikin zukatan su illa kibru sai girman kai ai takabburi girman kai ne wa tabu da kuma tsammanin da suke anya azu alayka za su samu daukaka a kanka da wannan jayayya da suke kamar za su fi karfin ka hujjar su za ta fi taka su haye kanka da hujja kawai shi ne yake sa su jayayya ma hun bi zalimi amma su din nan ba za su isa su kai wannan abin da suke nema ba su samu ɗaukaka da hujja a kanka ma hun bi zalimi ba za su taɓa isa ga wannan abin da suke nema ba fasta in billah kai da ya rasulullahi ka nemi tsari a wajen Allah min sharrin daga sharrin waɗannan kafirai masu girman kai innahu domin shi Allah huwa sayyidu li aqwalihim shi mai ji ne ga dukkan faɗuɗuwarsu da suke na makirki albasiru kuma mai gani ne da hawalin ga halayen na'am لكلب السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون ونزل في منكر البعث wannan aya ta fasa da cikin masu inkarin tashin alkiyama wanda suke musun cewa alkiyama ba za ta tsaya ba Allah ce da khalqu samawati wal ardi wallahi halittar samai da kasai ai ibtida'an da farko Allah ne ya halitta su ba kwaikwaya yi a wajen wani ba ba wani ne yayi ya gani shi ma ya zo yayi nasa ba akbaru shine mafi girma min khalqi nasa daga halittar mutane marakan saniya a shuɗi na biyu Ubangiji da ya halitta mai da ƙasai ya ƙage su. To, ai, ba zai masa wuya ba kuma a ce don mutane sun mutu ya sake dawo da su. Domin halittar mai da ƙasai a kamar domin hankin nasu, shi na mafi girma daga sake halittar mutane marasar saniya, wacce shi ne al'ida a al'ada. Dawo da mutane da sauran halittu. Dawo da mutane da halittu bayan an mutu. kamar da Allah ce kama ba da akum ta uluna kamar yadda ya fare ku haka za ku dawo yadda ya halice ku ba riga ba takalmi ba hula ba wando ba kaciya haka nan ta uluna za ku dawo ran tashin alkiyama walakin la aksar Allah sai dai yawa yawa mutane kafiran makka la ya'lamuna zalik ban san wannan ba fa hum domin su kal'a ma kamar makamu ne wa man yu'allimu wanda yake sanar da su kal basiri kamar mai gani ne saboda ayat da za ta biyo baya na'am wa ma yastawi al-'ami wal basir والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولم نطيع قليلا ما Allah ya ce wa ma yastawi يتذكرون
al-a'ma wal basir al-a'ma makawun shi ne kafiri wani basiru mai ganin shi ne manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ce wa ma yake ba za su taɓa zama daidai ba wallazina amanu wa amilu salihati ana kaddara la anan ai walallazina amanu wa amilu salihati haka ne waɗanda suka ba da gaskiya suka aikata kyawawan ayyuka wa huwa al-mu'min shine wanda yake kyautata aiki walal musito ba zai taɓa zama daidai da mai munana aiki ba fihi ziyadatu la asuna akwai qarin la da aka ce walal musi ai can ba cewa aka yi walal basiru ba wal basiru kawai aka ce abun mamaki da alqur'ani inda ya kamata a sa la din sai aka cire shi aka kaddara shi inda kuma babu la din sai kuma aka sa shi can da aka ce wallazina amanu akwai la da ake kaddara ta wallazina amanu wa amilus salihati sannan kuma wani mutu sai kuma na aka ƙara la aka ce wajen mutu can ya kamata a sa laɗin nan kuma bai kamata a sa ta ba to amma saboda alƙur'ani yana tafiya ne da balaga da salon zance iri iri akwai inda ake cire abu amma dole a kaddara shi akwai inda kuma ake kawo shi amma ƙari ne baya aiki saboda haka malaka maka fihi ziyadatu la ma'ana zai zama wa bayan saboda a'a ma wani basiru wa lallazina amanu wa amilu salihati wal musi yanda mai gani da makawo ba su taɓa zama daidai ba to haka nan wanda ya yi imani da Allah yake aikata kyawun ayyuka ba zai taɓa zama daidai da mai munan aiki ba Allah ce kalilan ma ya tazakkaru yan kaɗan ne ma ƙwarar ya tazakkaru da suke wa'azuwa ai yake hidu da biliya ya tazakkaru wata yi ta tazakkaru ai tazakkuruhum wa'azuwar kafiran makka kalilu ɗan kaɗan ne jiddan ƙwarai ma ɗin na ita ce jiddan ɗin ta akidu bin ƙillati kalilan kaɗan ne ma ƙwarai ya tazakkaru da suke wa'azuwa inna sa'adu إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون
Allah ya ce inna sa'ata lallai lokacin tashin alkiyama na atiyatu wallahi tana zuwa lare ba fiya babu kokonto a cikin ta babu kokonto a wajen duk mai imani walakin la aka kamla sai dai yawan yawan mutane kafirai la yu'minuna ba sa ba da gaskiya bi hada ita wa qala rabbukum وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين na'am Allah ya ce wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ubangijinku ya ce ud'uni ku roƙe ni astajib lakum zan amsa muku kamar alƙawari ne Allah ya duk wanda ya roƙe shi zai amsa masa ai ma'ana ubuduni ku bauta mu domin addu'a tana zuwa ta siga da ma'ana ta ibada kamar da ibada ma takan zo da siga ta addu'a ma'ana ubuduni ku bauta mini usibkum zan muku sakayya ta nan zan ba ku lada daga as-sawabu usibkum zan ba ku sakayya ta lada bi karina ma ba da saboda karina abu da ta biyo baya abin da ya sa shi mai dalalar ya fasara huduni da ubuduni saboda cewa ilalin ya sardu na an ibadaci ya ce ilalin ya sardu na an da'awaci ba yake nuna maka da addu'a da ibada duka abu ɗaya ne lokacin da mutum yake addu'a ibada yake yi kuma idan yana ibada dole sai an samu addu'a a cikin innal ladina yastakbiruna Allah ya ce lalle waɗanda suke girman kai an ibada sai ga barin bauta mini ko suke girman kai ga barin roƙona to sa da sauri ya kuru da jahannama za ta shiga wutar jahannama da kiri na kuma suna kaskantattu ai kagiri bi fatihin ya yadkuruna za su shiga su da kansu kenan وظن الخائف يدخلون وابن أكثر عمل كما أكثر من أو تكرا سيدخلون فسنو ذا أشكد دسو جهنم أو جهنم ذاكرين سنة تسخنتكم ما مساويك قوله فضل الله ليس وقال ربكم ادعوني أستجب لكم yace addu'a fil asli addu'a cikin asalin luga ta larabci addu'a shine roko wa tabaru da kankan da kai ila Allah zuwa ga Allah ta'ala fil hawa'id dunyawiyya wal ukhrawiyya haka sai addu'a dai a shari'a ta musulunci to ana nufin roƙon Allah da kankan da kai zuwa ga Allah cikin neman bukatu na duniya da na lahira aljalila wal hakira bukatan nan kuma babba ce ko kuma karama ce mai girma ce ko kaskantacciya ce wa minhu ma walada daga cikin ma'anar addu'a akwai hadisin da ya zo manzo Allah yake biyar an ahadukum rabbahu hajatahu lalle ne kowannen ku ya roki Allah ubangijinsa hajatahu bukatarsa kullu dukkan hatta fi shif'i na'ali har cikin hancin takalminsa idan kada idan ya yanke ko ya tsinke karkare na bukata ka ta wannan kalama ce ba sai nayi addu'a ba manzo Allah yake ko takala tafiya ne sai takalminka ya tsinke to ka roki Allah ya baka tsumman da zaka daure takalmin ka ci gaba da tafiya inda komai na Allah ne sai Allah ya hana ka ga zafin rana kuma ka rasa abin da zaka daura takalmin ka da shi wannan kinaya ce na kankantar bukata duk wata bukata ba za Allah ta kalo kalo ki Allah hatta hancin takalminka da ya tsinke ka roki Allah ya baka abu da zaka daure ko ko kuma ka tsinke qawluhu da yake altajib lakum zan amsa muku ai ku jibkum zan amsa muku fi ma talakum cikin abin da kuka nema lima wa rabbi domin abin da ya zo a hadisi manzo Allah ta idan qala al-abdu ya rabbi idan bawa yana addu'a yake ya rabbi ya ubangiji qala allah labbaika ya abdi Allah zai ce na amsa maka ya kai bawa na me kake nema kamar ɗa ne ya kira ubansa misali kuma uban nan yana tsananin ƙaunar wannan ɗan kuma yaro ne ƙalami wanda ba yi da wayo wanda ake tarerayarsa ake kula da shi don kar wani abu ya cutar da shi daga yaron nan ya yi ƙara to hankalin uban nan zai juyo zuwa ga wannan ɗan to haka misali wallahi masalul a'la duk lokacin da bawa ya kira sunan Allah ya ce ya rabbi kafin ya faɗi buƙatar fa daga ya ce ya rabbi qala Allah Allah ta ce labbaika ya abdi kamar ka ce me ya zabuwar ka ya kai bawa na in kun sai to in ka ce kauli faɗin Allah da ya ce astajib lakum ku roƙe ni za amsa muku wa'adun bil ijaba wannan alƙawari ne da Allah ya na amsa addu'a ya yi alkawari in dai kun roƙe ni to zan amsa mu wa wa'aduhu kuma alkawarin Allah la ya takallafu baya sabawa ko baya jinkiri ma annahu tare da cewa kuma mushahadun ana gani a zahiri annal insana wani mutum kad ya zai ta yin addu'a wala yuzabu lahu amma ba a amsa masa to ya lamarin yake Allah ne saba alkawari ko kuma zancen ya yake Allah dai ba ya saba alkawari ya ce in dai kun roƙe ni ku zan amsa mu kuma za mu ga da yawa suna yin addu'a kuma Allah baya amsa to ujiba za a amsa wannan tambaya da cewa bi anna du'a lahu shurutun ita addu'a fa tana da sharuɗa fa idza takallafa ba'daha idan aka samu wani bangaren sharuɗan addu'a yayi jinkiri bai zo ba a lokacin da ake addu'ar to takallafatil ijabatu ita ma amsa addu'ar za ka yi jinkiri za ka daɗe kana yi Allah bai amsa ma ba yake min ha daga cikin sharuɗan addu'a iqbalul abdi bi kulliyatihi ala Allah wa ata du'a fuskantar bawa da kulliyarsa aka ce kulliya da harshenka da zuciyarka da gaɓoɓinka su fuskanci Allah wa ata du'a a lokacin addu'a ba harshenka yana kiran Allah zuciyarka tana tunanin wani abu daban ba harshenka da zuciyarka suna kiran Allah hannunka yana wasa da waya ko yana dalladallan waya ba wannan Allah ba zai amsa ma ba sharadi ne sai ka fuskanci Allah da kulliyar gaba ɗayanka zuciyarka da harshenka da gaɓoɓinka ka yi ladabi a gaban Allah ka roƙe shi wannan ka suka sharadi guda ɗaya na amsa addu'a bi haifu ta yadda la ya hasu fi kalbihi sai rurabbihi ta yanda lokacin addu'ar nan ba wani da zai kasance a zuciyarsa in ba Ubangijinsa. Wa Allah ya kuna li mafasidin sharaɗi na biyu, kada addu'ar nan ta zama ta ɓarna ce ta saban Allah, abin da yake roƙa ɗin saban Allah ne. Na uku, wa Allah ya kuna bi ƙari'atu rahimi, kare zama a cikin addu'ar nan akwai yanke zumunci. In akwai yanke zumunci a cikin Allah ba zai karɓa ba. Wa Allah ya sta'ajilal ijaba, kuma kar ya yi wa Allah gaggawa amsa addu'a shi Allah baya so a mar gaggawa ka bar shi shi ya fi ka sanin lokacin da ya fi dacewa ya amsa maka addu'a ko ya baka abin da ka roƙa domin ka roƙi Allah ba lalle ne abin da ka roƙa shi zai baka ba hakikan abin da ka roƙa zai iya goge ma zunubinka ko kuma ya musanya ma da abin da ya fi zama alheri ko kuma ya tanada maka sai ka je lahira Allah ya baka ladan addu'ar da kai to Allah ba a kan gaggawa ba a kan gaggawa idan kai addu'a kai dai ka bar wa Allah kawai ka zuba sarautar Allah ido wa an yakuna muqinan biha kuma ya kasance yana mai sakankancewa da wannan amsa addu'a domin manzo Allah ya ce ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijaba duk wannan abubuwan da ya faɗa ta hadisi ne na manzo Allah musamman maganar yanke zumunci yana cewa Allah yana amsa a ɗaya ku da yi addu'a matuƙar babu yanke zumunci a cikin addu'a da yi to sannan ya zama yana da yakini da sakankan cewa cewa Allah ya amsa lokacin da yake addu'a yana jin a ransa Allah ya amsa kare dinga addu'a yana shakku kai anya bukatar nan ko Allah zai biya ko kuma ya dinga ganin girman bukatar kamar ta fi karfin Allah ya bashi abin da yake nema duka wannan ba zai samu abin da yake nema ba fa idza kana du'a bi hadhihi shurut ba ne idan addu'a ta kasance ta cika wannan sharuɗa to kana haƙiƙan bin ijaba wannan addu'a za ta zama tabbas sai Allah zai amsa fa in ma an yu'ajjilaha ko dai Allah ya gaggauta masa ita a duniya a lokacin da ya roƙa tashi Allah ya bashi wa in ma an yu'akkira ko kuma Allah ya jinkirta masa sai an je lahira fa ijabatu ala muradihi ta'ala amsa addu'a tana zuwa ne daidai yadda Allah yake nufi ba daidai yadda bawa yake nufi ba kai dai ka roƙi Allah shi ya fi ka sanin abin da zai baka amma tabbas in ka roƙi Allah da sharuɗa Allah ya karba to waje da irin yayin nan fallabi yan baki zai ilkani abin da yake kamata ga mutum musulmi an yi kullaha ya roƙi Allah ta'ala wa yufawwidu lahu al-amra fil ijaba ya kawwama ya kawwama masa lamarin amsa addu'a kar ya kafe ya ce shi ainihin abin da ya roƙa shi yake so Allah ya bashi kamar mutum yana neman aure ya jarabtu da wata yarinya zai aura to kada ce shi in ba wannan yarinyar ba shi baya su a'a kai dai ka bar wa Allah in ita ce mafi alheri gare ka Allah ya baka in ba alheri ba ce Allah ya musanya ma da abin da ya fi alheri ko mutum yana neman arziki ya gaji da talauci ya dame shi ya roki Allah shi dai kuɗi yake so ko ta halin ka a kan kai wannan ka roki Allah ka bar masa zabi in kuɗin nan alheri ne Allah ya baka in zai zama sharri a rayuwarka Allah ya bar maka sai ka bi lahira da baka ladan addu'arka abinda ake so kenan ga mumini ya kowwaga lamarin ijaba ga Allah wanda za domin haka ne warada hadisi ya zo daga manzon Allah manzon Allah ce ma min rajulin yaqullahu ta'ala bi du'a'i ba wani mutum da zai roki Allah wata addu'a illa tujiba lahu sai an amsa masa in dai kace ya rubuta Allah zai ce labbaika abdi fa'in ma an yi ajiyar da hukun duniya maza Allah ke ko dai Allah ya gaggauta masa abin da ya roƙa a bashi a duniya wa'in ma an yi akira hukun akira ko da jinkin samun sai an je lahira a dinga mulkino lada ana kawo masa ce wannan fa a ce ka manta lokaci kaza ka roƙi Allah kaza bai baka ba to abin ne ya kare da maka gashi yanzu an baka a lokacin bawa zai guri ina ma duk abin da ya roƙa a duniya Allah bai bashi ba ya ajiye masa sai an zo lahira wannan kenan ko a bashi a duniya ko a aje mana sai ya je lahira wa in ma an yukaffir amru min dhunubihi ko kuma Allah ya kankare masa wani bangare na zunubansa ya kadare ma da ada gwargwadon addu'ar da yayi in ya zama kana yi wa Allah laifi Allah yana son ka da rahama kai kuma saban ka yayi yawa kuma Allah baya so an je lahira ya ma azaba to duk abin da ka roƙa duniya sai ya hana ka sai ya shafe ma wannan zunubi duk abin da ka roƙa sai a hana ka sai a shafe maka zunubi gwargwadon addu'ar da kai saboda haka ake neman addu'a a wajen munini a kowanne hali a kowanne yanayi kuma kar ka damu dan ka roƙi Allah bai baka abin da ka roƙa ba wataƙila ko wani laifinka da kai wa Allah Allah ya yi alkawari duk wanda ya zo masa da wannan laifin sai ya azabtar da shi shi kuma Allah baya nufin ka da azaba to sai ya hana ka abin da ka roƙa sai ya shafe maka wannan zunubi gwargwadon addu'ar da ne malam nadu Allah zai amsa addu'a nan matukar mutum da yi addu'a ba duk isimin da abin da yake zunubi ne au qadiya ta rahimu ko yanke zunubi au wasu abin ko kuma bai yi gaggawa ba wannan kuma manzo Allah ne ke faɗi wannan a hadisi ina fata an gane qalu sai sahabbai suka ce ya rasulullah ya ma'aiki Allah wa kaifa yasta'jilu to ta yaya ne mutum zai yi wa Allah gaggawa kala manzo Allah yake ya kulu zaka ji mutum yana cewa da autu ni na yi addu'a fa basta da bari amma Allah bai amsa mun to kai wa Allah gaggawa kai kanka asara Allah ba zai amsa maka la a duniya wala a lahira Allah baya so kamar kai dai kai addu'a kanka ka saurare shi saboda an tambaye manzo Allah me gaggawar yace da autu fa basta da bari na roke shi amma har yanzu bai amsa mun wa du'a kaga addu'a min kasa'ir ta hadiyar umma yana daga keɓance-keɓancen daraja ta wannan al'umma ta manzan Allah ba kowace al'umma ce ba aka ba ta damar ta roƙi Allah ba a'a ba kowace ba ce min kasa'is hadhihi al-ummah bima hukiya domin labarin da aka haka to al-qabil ahbar qala yace udiyat hadhihi al-ummah salasa an ba wa wannan al'umma ta manzon Allah wasu abubuwa guda uku lam yu'dahunna ummatun qablahum ila nabiyyin ba a taɓa ba wa wata al'umma da ta gabace su ba al'ummar wani annabi kana idan ursula nabiyu na farko idan aka aiko annabi kila lahu za a ce masa anta shahidun ala ummatika to kai ne shaidar ka kai ne shaidar al'ummar ka wa qala ta'ala li hadhihi al-umma amma Allah sai ya wannan al'umma ji ta kulu shuhada ala nas Allah ya aiko ku domin ku zama shaidu akan mutane akan annabawa kenan wa kana qawl din nabi ana cewa annabi laika alaka fi min haraj babu laifi gare ka babu kunci gare ka shine haraj ana babu kunci gare ka kai kadai cikin lamarin addini kaga shi kadai ke ban da al'umma wa qala ta'ala li hadhihi ummati amma Allah sai ya wannan al'umma wa ma ja'ala alaykum fi dini min haraj irin abin da ake gaya wa sauran annabawa aka ce kudin babu kunci gare ku cikin lamarin addini Allah ya ya yalwata muku lamarin addini wa kana yuqalu lin nabi ana ga wani annabi ud'uni astajib laka ka roƙe ni zan amsa maka annabi kada ya kawo alƙawari ne addu'a za a amsa maka wa qala li hadhihi al-ummati sai Allah ya ce wannan al'umma ud'uni astajib lakum ku roƙe ni zan amsa muku wa qad lakum du'a ala mulkin ibada majazan ana sakin kalmar addu'a abu zaɓin laƙin ibada a ɓangaren majami min ilakin kafi daga sakin kalma ke bantacciya wa irazin ami amma ana nufin gamewa wa kuma tafsira na biddu'a waɗannan kalmomin zai suna fassara mana ma'anar addu'a guna a nan misali mufassiru ala sani da dalalin ya tafi ne akan ma'ana ta farko cewa kudu'uni din na ai ana nufin ku ubuduni asibukum zan zan muku sakayya da aljanna to amma ɗaya fassarar ita ce addu'a tana nan a babinta ud'uni ku roƙe ni astajib lakum zan amsa mu inna ladina yastakbiruna lan yawla suke girman kai an ibadati ga barin roƙona to sai ku da jahannama da za ku zo ga jahannama ya ce